إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah da ya tsawaita rayukanmu ya kawo wannan dare na litini takwas ga watan da la'ula bayan jira'an nan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1443 daidai da 12 ga watan 12,2021 miladiya a majalisi na takwas a ajin na hayayula na karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci namu na dabul harifis salafiya da ke cibiyarmu ta ilimi ta dabul harifis salafiya asasawar babban malami abu abdurrahman a sheikh muhammad awal adam al'albani allah ya gafarta mishi da sauran malamai da sauran musulmi gaba daya insha allahu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a jiya jiya mun tsaya a karatu a cikin suratul humaza yau kuma za mu tashi daga suratul asr amma kamar yadda mai ajin shi malam ya asasa ajinsa duk idan aka zo sai an karanta suratul fatiha a koma a maimaita ta a nan nageta har ya zama na insha Allah kowa yana iya kyautata ta a iyayensa saboda mahimmancinta za mu karanta suratul fatiha sannan sai mu koma can mu karanta karatunmu ne suratul asr da lokaci ya bayo ko kuma insha Allah da kuma suratul takafur Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora ya ba mu ikhlasi ya tabbatar daga daga mu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خمسة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما سورة العصر kamar yadda aka saba za a karanta a saurara su uku kana sai mu biya insha Allah bismillahirrahmanirrahim a sai an biya ku wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر العين كو كاتشي والأسر والع بالعين والعصر عص أدوري صاد راون إنن ذا أكنتني دا تفخيمي والعصر saboda abin da ya biyo bayanta na wasali shine fataha kafin sad ko wal asr asr za dan kaurara ta dhamma ne a bayanta amma abin da ya biyo bayanta kafin nan shine mai fataha ko afwan sukun ne a bayanta akan sad amma kafin nan kuma mai fataha ne to wal asr sai a kaurara wal asr bil ain kara ce wal asr yadda bahaushe ke cewa sallar la'asar la wal asr asr a wal asr inna ga nunun nan mai shadda dole a yi mata gudna ko inna kara ce inna kawai inna li insana a'a inna inna al insana ga nunun nan ba komai a kanta in ba komai a kanta ya nuna za a yi gudna kenan ko insana kar a ce innal insana kawai a innal in saboda nunan din ba komai akan ta ikfa'i ne zamu zo mu dinga yin sa a hankali nan gaba insha Allah lafi khusr khusr a daure sinun a daure ra'un lafi khusr khus khusr khusr kar a ce lafi khusr ko khusr aiwa sinun din nan dhamma a'a khus khusr khusr illa alladhina amanu إلا الذين قذال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ع وعملوا الصالحات قصادنا ح صالحات بصالحات با صالح ح مقوغرو ح بامو da ita Hausawa sai an nema kenan وعملوا الصالحات وتواصوا الصاد وتواصوا بالحق ح ح بالحق balarabe cewa bai cewa haƙƙi ko ko haƙƙi ƙi watawasau bil haƙƙi watawasau bis sabr bis sabr sabr sadun ba'un miskuni kaga kalkala kenan ko waɗanda ba a ɗaure siram ɗin nan guda biyar kudu bujat to sai a ce sabr kar a ce sabr sabir sabir sabir za a ɗan shafa mata kama za a yi mata fataha ba waɗannan sabir wata wa sauri sabir sabir sabir ta wannan kenan a amsa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wal 'asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا وتواصوا بالحق الحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا na tsaya ne saboda mu faɗi gaba da kyau ko watawasau bil haqqi watawasau bis sabr watawasau bil haqqi watawasau bis sabr بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق بالحق ح ح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نعم وأكرمت
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
وتواصوا to za a maimaita a haɗe gaba ɗaya dama saboda bil ha al ha ɗin nan ko sai a haɗe illal ladina amanu sai an kai ƙarshe aya ko insha Allah na'am Hmm. an saba ka'ida inna gunna ko innal in saboda an yi bayani a farko nunin mai shadda ga nunin ba komai a kanta sai an mata gunna kenan insana na'am innal إنسان لفي خسر na'am إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر a maimaita بسم الله الرحمن الرحيم
Hmm. Hmm.
بالحق وتواصوا بالصبر na to ya yi insha Allah bari mu je gaba sai mu gama sai mu karanta gaba ɗaya ba suratul takafur ita ce sura ta gaba za a saurara yadda aka saba bismillahir rahmanir rahim anhaakumut takafur hatta zurtumul maqabir كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم alhaakum ko alha bayan alhaun nan ga wani alu na nan karami alu ja ko alhaakum ha yadda ake faɗi kar a dinga dagewa za a faɗi ta ha alha kawai yadda in ka ce haruna an gane yadda bahaushe yake alhaakum ba sai mutum ya takura kanshi ba ita ce shi ko in ce shine harafi mafi rauni ma mafi saukin faɗi ha kawai alhaakum ba mutum sai ya dage din nan ba ya ce alhakun alhakun kawai alhakun takafur alhakun takafur a ta ko ta da zal da ta wurinsu ɗaya haƙura harshe tsinin harshe tokari ƙasan haƙuran gaba manyan nan guda biyu ta ta ta'un ta a takafur ta takafur bidon hatta alha yana da kyau a dinga kiyaye haruffan ne can ha kawai nan kuma ha hatta ko hatta zur azai ita ba ta da komai ita ma yadda ka saba da zaid kawai zainab zaria za hatta zurtumul maqabir maqabir balarabi ba cewa qabir sai dai ce mini qabir ko an gane muna kokari ne mai kokari muna iya yin mu ga mun karanta qur'ani arabiyyan ko Allah ya taimake mu karkace hatta zutumul maqadir maqa qa hatta zutumul maqadir maqadir ra'un tana da hukunci tunda abin da ya biyo bayan ta mai kasra ne to sai asiranta ta anan maqadir ka ce maqadir maqadir kawai ko kalla kalla saufa ta'lamun al'ain ko wanda ba mu da su su zamu dinga ba muhimmanci wanda muke da su kawai shi kenan alhamdulillah mun iya kenan Allah yadda ta'lamun ba ta'lamun ba kuma ta al'ain as-sakina ko kalla saufa ta'lamun kar mutun ya ce kalla saufa ta'lamun yadda da yawa haka ake karantawa kalla saufa ta'lamun Allahu akbar ta'lamun ta al'ain ta'lamun wun ga madda ne da muka saba thumma atha thumma mimun tana da shadda za a yi mata gunna ko thumma kar a ce thumma kawai a wuce duk mimun da nunin da inda a gansa da shadda sai an musu gunna ko a tsakiyar karatu ko a farko ko a wurin tsayawa thumma sai an tsaya thumma kalla sawfa ta'lamun ta'lamun ya maimaitu ko kalla law تعلمون علما العين قرأت علم اليقين علما علما العين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون تنني أكي انت داما ديوا mutum ya islamiyya ya mance la tarawu alwa almadmuma bidamma ba ta ba la tarahunna ba in kana sauran mutane sai ga koda suna karatu ana kuskurewa da yawa anan wurin la tarawunna la tarawu wa'un bidamma wu la tarawunna ba hunna ba la tarawunna wu alwa almadmuma bidamma la tarawunna aljahim jahim latarawunna ganunin mai shadda ko latarawunna aljahim him ha thumma thumma shima latarawunnaha wuwu latarawunnaha ayn alyaqin alayn alyaqin ba yaqin ba yaqin balarabe cewa yaqini sai dai ce mene yaqini ko da zai zo ya hausa abin ce kana da yaƙini fa gaskiya ka faɗi kafin a same shi ya cewa yaƙini za a sha wuya so da yaren shi ko ki an gane ko yaƙini thumma la tus'alunna thumma shadda akan mimu ko thumma la tus'alunna nunun mushaddada ko la tus'alunna yawma idin yawma idin kasara guda biyu da suke kasan zalun tsawonsa ɗaya ko ko wani ya wani tsawo tsawonsa ɗaya ko to idin kenan za a faɗi ba za a yi gunna ba amma inda ba haka ba sai a yi gunna wanda muka wuce na baya in ka ga wani ya wani to sai ka ɗin nan amma a irin tsawonsa ɗaya to ba za a yi gunna ba ana ce mishi ibhar a hankali za mu zo yawma idin anin na'im yawma idin kan mutum ce ma idin anin yawma idin a a'a tunda tsawonsu ɗaya yau ma'izin anin na'im yau ma'izin anin na ga nuna na mai shadda an na'im ko shi ma kar mutum ya wuce da gudu ya ce anin na'im anin na anin na'im to a gurguje kenan hukunce-hukunce da kusakurai da ake yi sai mu amsa insha Allah bismillahir rahmanir rahim ألهاكم التكاثر
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر wasu yi babban murya da hawan din nan ba sai an yi da ita ba alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun
كلا سوف تعلمون ثم ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ba summa ba thumma fa atta thumma ko thumma latarawunnaha عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر
تكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم نعم أكرمت نعم a daina dage wannan wasu har yanzu da yake an saba ko wasu alhakum kawai alhakum karace alha ka wahala alhakum takafu na'am alhakum takafu la tarawun nunin ai shadda gunna a kanta la tarawun a maimaita la tarawun na'am Mm. تكاثر الثاء ba summa ba fumma asa fumma fumma fumma fumma na a maimaita a maimaita fumma mu karanta gaba daya bismillahir rahmanir rahim alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر to alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim za mu fara daga suratul takafur Allah ya ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai alhaqum takafur at-takafur gogoriyo ko gasa wurin neman tara abubuwan duniya daga kafir ko neman tara duniya wurin tara 'ya'ya mata gidaje abubuwan duniya kullum aikin kenan safiya da maraice to shine at-takafur sai Allah ya ce alhaqum ya shagaltar da ku kamar da mu ake ko da mu din ake din neman duniya kawai mutum ina ka fito neman duniya ina za ka neman duniya ina ka dawo neman duniya to wannan ya shagaltar da ku Allah ya ce hatta zurtumul maqabir har sai da kwatsam kuka ziyarci makabarta me kenan ana ta tara duniya ana ta tara duniya an tafi hanya kawai sai mota sai ta hadari sai a mutu ba a sani ba ba karatun addini ba ibada ba imani hatta zurtumul maqabir kwatsam sai ku ji kun ziyarci makabarta ma'ana an mutu kenan an gane malamai suka ce ziyarar makabarta saboda a makabarta in an zauna a nan ba nan za a dawo har abada za a tafi tashin kiyama ita ana ce mata hayatun barzakhiyya hayat ita ce tsakanin rayuwar duniya da kiyama kabari za a yi kwanciya kuma za a yi huri ko game da kowa ya sani sannan a tashi a tafi aljanna ko wuta Allah ka samu tafi aljanna to shine Allah ya ce hakuka ziyarci makabarta kawai kun dan je bayan lokaci za ku zauna za ku tafi kiyama kenan abubuwan duniya sun shagaltar da ku neman duniya tara ta ya'ya mulki alfahari har kawai kuka ji kun ziyarci makabarta kun mutu kenan ba ku sani ba mutuwa ta yi mutum bugu daya fuji a tan Allah ya ce kalla saufa ta'alamun kalla a'aha saufa ta'alamun da sanda za ku sani ka san kun Allah ya ce wannan akwai matsala ko yanzu yan sanda suka suka ce da sanda za ka sani gaban ka zai faɗi ko to ballantana Allah ya ce saufa ta'alamun da sanda za ku sani za ku gane kuran ku ya maimaita ce summa kuma sannan har ila yau dai kalla saufa ta'alamun da sannan za ku gane kuranku za ku gane kun yi kuskure da ba ku ba Allah ba kuna ta neman yardar Allah kuna da'a kuna aikin Allah kuka bari duniya ta shagaltar da ku an gane kalla Allah ya ce a saurara law ta'lamuna ilmal yaqin da a ce kuna da sani sani irin ne yaqini cewa lahira ita tafi alheri a bata muhimmanci shine law ta'lamuna da a ce kuna da sani ko kun sani ilmal yaqin ilimi ne yaqini na sakankan cewa kana da tabbas cewa lahira tafi to da baku yadda duniya ta shagaltar da kowa da kuna da wannan ilimin kuwa la tarawunnal jahim da za ku dinga yin al'amura ne kama kuna ganin kama ga wuta na a gaban ku da muna da ilimi ne yaqini na sakankan cewa da Allah Allah ya ba mu labarin wuta da kaza da za mu dinga yin al'amuran ne la tarawunnal jahim kamar muna ganin wuta a gaban mu ko kuma da sannan nan gaba kaɗan za ku ga wutar jahannama a gaban wutar jahim Allah ya tsare mu thumma latarawunnaha aynal yaqin sannan ana nan za ku zo ku ga wannan wutar ta jahim ido ne yaqini ido da ido yan wuta dama ciki za a sa su so ko musulmi za su ganta za su dinga hangenta suna ganin abin da ke faruwa kamar yanzu kana gidan kana ganin abin da ke faruwa daga nesa ko ba tare ta taba su ba shi da Allah ya ce thumma latarawunnaha sannan kuma tabbas wallahi sai kun ganta ainihin yaƙin da ido biyu ido ne ƙini ba ganin nan ba sun malatus alunna sannan kuma wallahi sai an tambaye ku yau ma'izin a wannan rana ranar kiyama ke na anin na'im game da dukkan ni'imomin da Allah ya muku lafiya hankali zaman lafiya ilimi wadata Allah sai ya tambaye mu har abincin da muke ci lafiya ka shaƙi iska ba kama san ka shaƙa ba da sauran abubuwa da yawa ba iyaka wa in ta'udu ni'mat Allah la tusuha idan mutum ya zauna ya ce zai kididdige ni'imomin da Allah ya mishi ba su da iyaka ba za a iya kididdigewa ba ka tashi ma ka ji ka da lafiya ni'ima ne babban ni'ima kuma bayan wannan shi ni'matul islam kai musulmi ne an gama Allah ya taimake mu wannan sura tana gargadi ne ko da cewa kar a shagala da neman duniya amince da lahira dole a nemi duniya don a samu abin da za a bauta wa Allah amma kai shagaltar da mutum gaba daya ya koma kawai shi duniya ya sa gaba kuma ba ta samuwa ma da yawa in ka je anguwa da an ce gidan alhaji wani ko gidan wani za ga gidan mutum da ya biyu ne ko sauran fadin me talakawa ne kenan ita haka take kai ta neman ta ka ka samu sai wanda ma bai nemi ta ba sai ga ya samu to kar ta shagaltar da mu asali inda ake manufan mu ita ce ina lahira abinda sura take cewa kenan alhakumut takafur gogoriyo da gasa wurin tara abubuwan duniya ya shigaltar da ku hatta zurtumul maqabir har sai da kuka je kun ziyarci makabarta kwatsam kawai ka mutu kafin ka ce mene ka zo makaranta ka koyi qur'ani ko ka zama mutumin kirki sai mutum ya ce nan gaba da insha Allah zan zo sai ka ji kwatsam ka mutu an gane shine Allah yake cewa kalla sawfa ta'lamun da sannan za ku gane cewa kun yi kuskure thumma kalla sawfa ta'lamun da sannan sannan har ila za ku gane cewa kun yi kuskure kalla lau ta'ala muna ilmul yaqin kai da a ce kuna da ilimi ne kini kun san abin da ke wurin Allah da ba ku yarda duniyar nan ta shagaltar da ku ba da tarwunar jahim da kun dinga ganin kamar ga wutar jahim nan a idan ku a yanzu sun mala tarwunar ha'ayin lakin sannan kuma daga baya can a lahira ai za ku ganta ido da ido mutum zai gane a Allah ya taimake ni na mutumin kirki in ya ji wannan wa'azin kenan in kuma ya kiji zai gane ya yi kuskure Allah ya tsare mu sun mala tus'alunna yawma idhin anin na'im sannan a tambaye ku game da dukkan ni'imomi da aka muku tun daga lafiya har komai akwai ni'imomi ba su da iyaka an mutum ya zauna ya kalla Allah ya taimake mu Allah ya mana muwafaka suratul asr sura ta gaba ita ce suratul surar la'asr amma ba la'asr din ba Allah ya ce wal asr na rantsi da zamani duk da wasu malami suna ganin suratul asr din ce saboda ita tafi kowace sallah daraja hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumul lahi qanitin amma dai al asr kamar yake ce asrul jahili asr kaza kaza Allah ya rantse da zamani saboda a lokaci ne ake yin komai lokaci shi zai sa wane ya kuwa ne wane ya nemi kuɗi wane ya ki nema wane ya zama kaza wane ba zai zama ba iya iya amfani da lokacinka a wurin aikin alheri iya samun sa'ada ka duniya da lahira duk wanda ya fi ba da lokaci wurin aikin Allah da bautar Allah za ga rayuwar shi tana kyau wanda kuma yake bata lokacin shi wurin al'amura da ba su da amfani kallace kallace ya wace ya wace abuwa da za ga rayuwar shi kullum cikin wahala shi yasa Allah ya rantsa saboda muhimmancin shi kuma abu ne da bai maimaituwa in ya wuce shi kenan baya dawo har abada lokaci shi haka yake yanzu ba za a ƙara yin rana irin ta yau ba tsakanin magariba da isha'i har duniya ta tashi in ka zo karatun nan ka zo in ka samu ka samu in ka yi sallah ka yi sallah in baka yi baka yi ba saboda mahimmancin lokaci duk mutumin da kuma yake amfani da lokacinsa sai ka ga al'amuran sun canza kuma duk mutumin da yake da lokaci da yawa to yana nuna bai da aiki ne duk mutumin da ka ce za mu yi kaza ce ban da lokaci to alama yana aikin alheri kenan in Allah ya da galibi ka cika lokacin ka aikin alheri ɗalibai ku cika lokacin ku da neman karatu har na boko wanda yake karatu da yawa yake jakin abin da ake cewa sai ga ya fita da first class second class upper second class lower ko wancan su kuma suna ta bata lokacin suna ta yawo suna bin yan mata ko samari kaman abin nan bunsaraye da da akuyoyi Allah ya tsare sai ga da karshe sune suke wayo Allah da karshe to lokaci yana da matakar muhimmanci shi yasa Allah ya rantse da shi wal asr Allah ya ce na rantse da lokaci innal ins Allah yana da iko ya rantse da komai ne mu ne in zamu rantse sai da wa Allah amma Allah shi yana rantsuwa da kuma ya ce wadduha wallayli idha yaghsha was sama'i dhatul buruj was sama'i wat tariq ko Allah yana iya rantsuwa da komai saboda shi ya halicci komai dan ya nuna maka muhimmancin wannan abin ne kuma amma in za mu rantsi dole mu rantsi da Allah kadai innal insana lafi kusur me yasa Allah ya rantsi da lokacin da yace lallai dan adam kowanne dan adam yana cikin asara da ni da kai da kowa duka mun yi asara kowa ya asara amma fa illallabi na amon sai a ce to sai wanda ya imani kaga musulmi kenan duk musulmi ba za su yi asara ba duk lalacewar musulmi dan aljanna ne sai dai in bai mutu da imani ba wannan ko ba ana ba shi tiket ba ne zai zama mutum banza dan akwai da kuwa tun daga kabari ko ba haka ba Allah ya tsare mu amma dai sai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suke aikata aiki nagari aiki nagari kuma shine ko da umarnin Allah ko da umarnin annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma a yi shi da kyakkyawan niyya shine aiki nagari aikin da yake da asali daga alkitabu was sunna da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka sani tabi'ai suka yi salaf dai kamar da mu muke wataken mu muna cewa salafiya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka yi a matsayin addini shine al'amalu salih duk abin da za ka yi da sunan addini in ne ba su yi mutu kana bata wa kanka lokaci ne kamar maulidi misali da yana da muhimmanci wallahi da sirga mai lauka na khairan lasaba kuna ilai da alheri ne da sirga mai tun da kaga wasu kawai ba addini ba ne duk imaninmu sun fi mu mu muna ma da wani imani ne aka hada mu da su Allah ya ji ganmu to illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suke aiki nagari duk abin da Allah ya ce a yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan niyya Allah ka bamu sannan kuma wata waso bil haqqi suke wa juna wasiya da bin gaskiya bin Allah bin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yin aikin alheri mutum ya ce kai na ga maman ka dakin ta kamar kaza ba za ka sai mata kaza ba wata waso bil haqqi kenan mata ka kuna fada ya je sulhu wata waso bil haqqi ce mata sai da hakuri ko wata waso bis sabr sannan suke wa juna wasiya da yin hakuri me yin hakuri hakuri wurin bautar Allah haƙurin rashin saba ma Allah zuciya tana so amma a daure sannan haƙuri wurin musibu da ƙaddarori na shari kuma yau kana nan lafiya gobe lafiya a sace mota a yi kaza abubuwa dai ga sunan a mutu da sauransu to waɗanda suka yi imani suke aiki na gari suke wa juna wasiya da bin gaskiya suke wa juna wasiya da yin haƙuri to su kaɗai ne ba su yi asara ba in ka ji sunanka anan to sai ka ce alhamdulillah Allah ka tabbatar da mu an gane ko Allah ya mana muwafaqa to suratul asr kenan a takaice ma'anarta kenan a tarjumance in Allah yadda Allah ya taimake mu wa alaikum salam an gamu amma lokaci na'am to tafaddal mm eh mm na'am gaskiya idan mutum kawai yawan maimaitawa ne riyaba ne yawan maimaitawa in mutum yana so ya iya fitar da harufa daidai gwargwado a matsayin shi wanda ba balarabe ba da larabci yawan maimaitawa yawan maimaitawa ana yi kana faɗi ana yi kana faɗi in allah yadda babu wani yare da ba zai iya karatun alkur'ani ba ba shi a duniyan nan amma rashin maimaitawa da naci shi ke kawo ba iyawa da haka shine babban shawara amma ni ban sani ba ana cewa ana shan zuma ana shan madara da sauransu ustazai suna faɗin haka da alaramomi wai yana gyara murya to kila zakin murya amma maharij zai fitan Allah da yawan maimaitawa yau da gobe ai komai da koyi akan iya ko Allah ya taimake mu abin da kudi da Allah ba mu nan mu suke Allah gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa alaikum assalam afwan ashe ga littafi nan kaga kullun sai na zo da shi ba littafi ne qur'ani ne akai al-mulawwan aka yi mishi launi wanda zai dinga koya mutum hukunce-hukuncen nan na tajawidi da sauransu da ka zo kawai za ga alama nan gunna za a yi nan kaza za a yi nan kaza za a yi gashi nan duk wanda yake so zai iya mu magana Allah ya da sai a hada shi da waɗanda za su kawo Allah da yana sauwaƙe wa mutum wurin koyon karatun alkur'ani waɗannan hukunce-hukuncen wannan idigami ne wannan izuhari ne wanda za mu zo a hankali muna faɗin su insha Allah Allah ya taimake mu duk wanda yake so kawai sai ya mu magana Allah ya da za a hada shi da waɗanda za su kawo masa insha Allah Allah ya sa mu dace assalamu alaikum ka ga wannan da sun yi mutu da eh ai da kai mun ishara tunda kullun sai na zo da shi na aji kwana uku walaikun salam wala aisha a jirje ya iyali wala aisha to to ga dama malami wadai ne yawa duk ne malami wadai ne gani
Dakta ya ce a mai magana ne zaka zo ka ce wani ga kawai ni ni ba
malashin na zafi mala in ka zo sati ne zuwa har ila farkon karatu sai ka fara insha Allah haka za a yi a rike shi to
Allah shirga wurinka.